الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata uku ga watan safar shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da amma ji ga wata ne na kun sa uku yawwa jiya ne aka ce ɗaya ba ko bi ga watan safar shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da talatin daidai ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya idan ba manta mun tsaya darasi na ɗari da talatin da tara a cikin kitabun raba za mu tashi darasi na ɗari da arba'in daidai باب الوصية بالنساء حديث نتري جرد ثلاثين دا هدو ننهو باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون ثلاثا ولن تكدب بعد ذي وكروتا وكان يقوم شي ذا متاجي تري هدو دا أربعين دا دا تري دا أربعين دا dari da arba'in da biyu dari tara kuma da arba'in da ɗaya lamba hadi wata ka da aka miƙo mu kuma ka ganta ba tsohuwa ce ina da wannan ba daidai kuka rubuta ta ba takarda eh koyin waye ke bi oho ta gina yanzu kun ce uku ga wata tun daga farko aka fara kurakurai uku ga watan biyu sannan ɗari tara da kaza Allah ya kyauta ina neman abuwa saboda gosulo da muka dan samu a hanya za mu yi karatun Allah ya ga koda na minti arba'in ne muna roƙon Allah madaukakin sarki ya agaza mana malai yace babu bayani anna takhyira imra'atihi la yakunu talaqan illa bin niyya babin da yake magana akan cewa lallai bawa mace zabi cewa ba ba saki bane sai dai mutum yayi niyyar saki eh a ba ta zaki cewa to in kin ga dama ki zauna in kin ga dama ki tafi wannan kalmar kai ba ta nufin an take ta ya rage na shi irin wannan kalmomin sai an tambayi mutum me yake ne in yace yana nufin saki to fa ne mai sai a tabbatar da sakin da yayi guda ɗaya ne ko biyu ko abin da ya kama da haka ana aisha zaujin nabi sallallahu alaihi wa sallam qalat Nana Aisha matar Annabi kira da abin da Allah ya tabbata a gare shi tace lamma umira Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi taqyiri azwajihi lokacin da aka umarci Annabi kira da abin da Allah ya tabbata a gare shi wato ya bawa matansa zabi bada abin Nana Aisha tace da ni ya fara da ni ya fara fakali yace ni zakirul laki amra zan ambata miki wani al'amari fala alayki Allah ta'jali to amma ina horon ki cewa kada ki sake ki gaggawa ki ba hankali hatta tastamiri abawayki har sai kin nemi izinin kin nemi shawara iyaye ala tace wa kada alima anna abawayya alhali annabi alayhi salatu wasalam ya san cewa iyaye na lai kuna ya amurani bi firaqihi ba za su taɓa umarta ta da rabu da shi ba shi ma ya san da wannan kala ta ce sun makala sannan ya ce inna allaha jalla sana'uhu lallai allah madaukakin sarki wanda ya bansa ya girmama kala ya ce ya ayyuhan nabi قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات من كن أجرا عظيما زوانا هنا إلى أجرا عظيما يا أيها النبي من فلا تنتاجن da ya wuce cewa Allah baya kira annabi da sunan sa tsantsa duk inda ka bi suna annabi ya zo za ka labari aka bayar wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutilan qalabtum labari muhammadin bukafin mu zulayi za mu je mun fara da ali imran ko yawa sai kuma ahzab ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin sai kuma wace sura la kafin mu zo suratul kitab kafin suratul muhammad kenan nan suratul kitab ga jan na bada sura wa aminu bima nuzila ala muhammad wa huwa al-haq sannan sai kuma muhammadun rasulullah ta gaba ɗayan su wayannan guraren labari duk sauran gurin sai dai ka ji ya ayyuha annabiyyu ya ayyuha rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik ya ayyuha al-mudaththir ya ayyuha al-muzammil duka da wayannan sunayen Allah yake kiransa amma sauran guraren zaka ji ana ya nuhu ya musa ya isa inni mutawaffika wa raji'uka ilayya duk da sunansa Allah ya kira to wannan ma girmamawa ce to Allah ya ce ya kai wannan annabi qul li azwajika ga yawa mata nan naka guda tara wanda muka lissafo a lokacin su tara ne babu wadawa ba na na kalila babu zainab binti khuzaima amma tun da kan na Aisha har zuwa kan maimunatu bintul hari da muka lissafo gaba ɗayan su tara nan da su ake wannan magana duk suna da cewa ga ya mutu in kun tunna turidna alhayata duniya in har rayuwar duniya kuke so wazinataha da kawata kaga a tafsiru ba da la'am kenan rayuwar duniya kawata da abin da yake cikin duniya yana cikin rayuwar duniya inda an faɗi iya rayuwar duniya kawai mun wadatu amma sai aka ce da kawata fata'alaina sai Allah yake duk kudu binunin niswa umatti'akunna zan jiyar da ku dadin wa usarrihkunna sanan zan sake ku sarahan jamila take wanda yake kikkiawa Allah ya ba annabi umarni ya gaya wa matansa haka dama kalmomi uku ne a tafsirin mu mun faɗa a baya cewa kalma uku Allah ya amfani da ita wajen abin da ake kira da shi akwai asara ta farko ita ce atalal takin kansa sannan ta biyu asara ta uku ba kalma ta uku al-sirat wa yatafaraka ayyuhullahu kullan min sa'ati yana da kyau ga wayannan dalibin ilimi rike abubuwa irin wayannan abubuwa rike sa ake gaskiya yawa ya kamata a rike to saboda haka wannan shine kalmomi ku kawai suka zo duk kalmar da ta zo ba irin wannan ba Qur'ani to ba saki take nufi ba sai za ka taimaka ma wajen tafi da abubuwa daidai to sai Allah yake ko usarih kunna sarahan jamila sai ce wai kun tunna turidna Allah in ku Allah kuke so wa rasulahu da manzansa wa daral akhirata da ranar lahira fa inna Allah hakika ubangiji madaukakin sarki a adda yayi tanadi lil muhsinati ga wanda suke kyautatawa ajran aziman ya tanadan musu lada babba to wannan shine zaba kun ga zabi yanzu Allah ya ba su zabi su zaba Allah da manzo da ranar lahira ko kuma su zaba abin duniya eh da abin da yake cikin da kawarta قالت تتي فقلت في نفسي ففي أي هذا أستعمل أبويا da wanne daga cikin wa'annan ne zan nemi shawarar iyayena take tambayar Annabi alaihi salatu wassalam fa inni uridu Allah wa rasulahu wa dar al-akhirah kace ni kam ta san Allah da manzon sa da ranar lahira su nake so alan sai take thumma fa'ala azwajun nabi sallallahu alaihi wasallam mithla ma fa'altu kace sauran matan Annabi ma gaba ɗaya da yake tambaye su kowace irin abin da na faɗa shi ta faɗa domin da ya gama da ya daidai duk tulan da ya nemi shawarar sauran ɗan uwanki amma zan gaya musu amsa da kika bayar kace ta yadda to duk wanda ya daidai zai to Allah da manzansa za ki zaba da ranar lahira ko kuwa kina son a baki kayan kawa ɗin ki zai ki canza kayan ɗaki amma fa ga abin da Aisha ta zaba annabi yana gaya musu wannan ne domin dama gidan bangare biyu ne da bangaren na na aisha da wa zainab su ne kawai kowace da bangaren ta an fahimta da kyau ko bangaren na na aisha da bangaren ummu salama ba zainab ba eh kowa da yan tawagar ta to saboda haka kowace aka je sai ta zaɓi Allah da wajo da ranar lahira ba ta zaɓi bata zaɓi duniyar ba to kaga wannan hadisin ka kalle shi da kyau za ka ga yana wato yana nuna ba wani abu yana nuna ma kaifin cikar hankalin na na Aisha cewa Allah ya ba ta cikakken hankali eh sannan kuma duk da ƙananan shekarunta tana da wato an ganne ka duk da ƙananan shekarun domin ga ta bibita duniya Allah da manzansa da ranar lahira akan duniya hadisi na gaba ana aisha radiyallahu anha an mu'adha an karbo daga mu'adha sahabiya ce ana aisha radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yasta'dinu fi yawm al-mar'ati minna ba'da an unzilat hadhihi al-aya na aisha Allah ya kare ta take gaya wa mu'adha cewa annabi alaihi salatu wasallam ya kasance yasta'dinu yana neman izini fi yawm al-mar'ati minna a kowa a yinin kowace mace daga cikinmu ba da al'unzila ta hadin aya bayan wannan aya ta sauka Allah ya ya turzi man ta shawo min hunna wa tu'i ilayka man ta sha wa man ittaqaita mimman azalta fala junaha alai Allah ya bawa annabi dama cewa a cikin matan nan guda tar duk wanda ya ga dama ya shiga dakin ta kawai ba rabon kwana annabi alaihi salatu wasalam Allah ya cire man rabon kwana kutufiya ce tasa sabanin mu wanda yake baki ba to sai Allah ya ce to liman ta ja'u min hunna kana wato iya wato turji ne ai turjiu wato akhiru kana iya jinkirtar da wanda kaga dama daga cikin matanka yana biyo layi kawai da ya zo ɗakin hasu zai ce yau ba ɗakin hasu za a shiga ba ma ɗakin zainab za a shine jinkirtarwa shine turji'u an gane ko wa tuhu ilai kaman ta jaza nan zaka iya halatto da wanda kaga dama ka janyo ta jikinka ba kwanan ta bane a dawo da kwanan ya zama nata to sai Allah yake wa man yabtagaita duk wanda kake bukata mimman azalta daga wanda ka kore da misali ya bada ɗakin ta daya ya tsallake ta biyu da ta uku da ta hudu da ta biyar sai da ya ɗakin ta shida kuma sai ga bari ya dawo ɗakin ta uku yanzu shine Allah yake wa in nufta gaita min man azalta duk da kake bukata daga wanda ka tsallake da wala junaha alai ba bale shi kai ba tunda an ce ba rabon kwana duk abin da yi daidai ne amma duk da haka dan annabi ya koyar da mu kun san cewa baya tsallake ta ya bu layi kawai dan ya koya al'ummarsa da yawa abubuwa za ga annabi yana yi ne don kantar da al'umma ba wai dan ki yawa ba haka mai yanzu da Allah yake magana akan bin iyaye ai da shi ake magana wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana wa abudu Allah wa la tushriku bihi shay'a wa sana al insana bi walidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahn duk fa da annabi ake to shi bai ma girma da iyayen ba mahaifin zai yana wata nawa yana ciki wata nawa ya rasu ya kuka shiru eh dan girman Allah ya kuke shi yana dan wata nawa wata biyu a cikin mahaifiyarsa sannan yana dan shekara nawa mahaifiyarsa ta rasu kaga bai san su ba takamako ka ne amma ake cewa fala ta kullahu ba usbin karkace da su kai yauje da mu ake to akwai ire-iren wayannan abubuwan da yawa a cikin Qur'ani da za ku ga sun da mu ake domin shi bai magansu ba kai ne aka ce karkace da su kai ko yaya da mu ake to shi ne Allah madaukakin sarki ya ce to duk wanda ya ga dama fala junaha alai babu laifi akan annabi alaihi salatu wassalam fa qultu sai nace fa qultu laha mu'azzat tace sai nace da nana Aisha ma kunti taqulina to me kike cewa qalat tace kuntu aqulu lahu in kana zaka ilayya fa inni la uridu ya rasulullah an usira alayka ahada cewa idan aka zo lokacin da kwana ya zo kanta abin da take ga yawa ba take ni ba ba na daga ba duk da Allah ya baka dama cewa ka zabi ko inda kake so amma ni ba zan ba kowa wato kwana na ba aka da na ya take bala fa inni la uridu ya rasulullah ni kan bana bukatar haka an usira alayka ahada bana so in fifita kowa akan ka shine da bana take kace in ma ta bada kwanin ta ga wani ta da cewa ta fifita wani akan annabi alayhi salatu wasallam ke ba ta yadda ba shi za ka ce ga ƙananan shekaru amma ga kaifin hankali an aisha radiyallahu anha qalat khayyarana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ana aisha ta ce annabi alaihi salatu wasallam ya ba mu zabi فاخترنا الله ورسوله muka zaba Allah da manzansa falam ya'ud zalika alaina shay'an mahallu shayi tace amma bai lissafa wannan da komai ba abin nabi bai dauke shi a matsayin saki ba falam ya'ud wato zalika alaina shay'an bai lissafa wannan a matsayin komai ba dangane da saki to kun ji wannan babu za mu iya kira ɗaya babu babun fil ila abin nufi mahallin shahid a nan shine mun gane cewa cewa tafi gidanku ba saki ba ne sai an tambaye ka me kake nufi wani lokacin ma kanin wato mahaifinta ne kowan mahaifin zai ce koro ta gida dan yana so ya mata ladabi ko abin da ya kama da haka saboda haka wannan shine babun fil ila babun da yake magana akan ila'i lil ladina yuluna min nisa'ihim tarabbutu arba'ati ashhur me ila'i me ilahi ko ya juru shi ne kawai mutum ya kaurace wa matarsa an fahimta da kyau ko shi bai sai ya sake ta bai mata kamar wato rataye ya buta a cikin gida to shi ne Allah ya ce lillazina yuluna min nisa'ihim tarabbutu arba'ati ashhurin wa ko ashhurin wato duk wanda suke wa matansu ilahi za alƙali zai ba su tsawon wata hudu in ba su dawo gurin su ba to zai karaba aura wa atizalin nisa da kawar cewa mata wa takhyiruhun da ba su zabi kusan wannan abun zai maimaitu wa qawluhu ta'ala da fadin Allah wa in tazahara alayhi zihari ko karkashin zihari hadisin zai dawo wato abin nabi idan har wato kun haɗe masa kai kun haɗe wa annabi alaihi salatu wasalam hafsa da aisha فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال an karbo daga Umar dan Khattab shi kuma Abdullahi dan Abbas ne ya ruwaya da gari kana yace makattu sanatan uridu an as'ala Umar bin Khattab an aya na zauna tsawon shekara guda ina so da ne sai na Umar tambaya da Abdullahi dan Abbas shekara daya kullun yana bibiyar sai yana so ya mata tambaya ba ma akadi wa an asalahu haibatan lahu yace amma wallahi ban samu ikon tambayar sa ba saboda kwarjini shekara guda yana bin sa tambaya daya hatta kare da haddan yace har sai da wata rana ya fita dan aikin haji fa karatu ma'ahu ni ba sai na biyo shi falamma raja'tu yayin da wato na dawo wa kunna bi ba'd al-tariq mun kasance a wani tashin wata hanya faran ma da umar to za a fara samu bambanci kenan tun daga nan an gane ko to sai yake cewa faran ma da ana yayin da muka dawo sai ne wa kunna bi ba'd tariq muka kasance a wani tashi wato na wata hanya adana ila al-arad daidai ne sai karkace ya adala mala sai karkace ya tafi wajen wata bijiya da ake kira arat wata bijiya ce mai kayan marmari mai daɗi amma kuma kan wato itacen ta ana asuwa gidi shi ne wannan siwa ku arat din nan da kuka ga ana kawowa mai mai na saudiya eh ba kowanne ba ne a na ledar ai akwai jiki yana nan sassansa daban za ka ji mai yaji shi to to sai ce sai ko koma gefen wannan bishiyar li hajatin lahu don wata bukatar sa kale yace fa waqaftu lahu abdullahi da abbas yace sai na tsaya ina jira ina jira sa hatta bara da har ya gama bukatar sa thumma tiltu ma awu yace na cigaba da wurin sa shine tiltu kun ga tafiyar mata darace fa qultu sai nace ya amiral mu'minin yanzu ya samu dama man latani tazaharata ala nabi sallallahu alaihi wasallam suwaye mutum biyun nan da suke annabi zahari suka hade annabi kai a matansa suwaye min azwaji daga cikin matansa fa qala sai yace tilka hafsa wa aisha sai na umar yace ai hafsa sai da aisha su ne su ne qala sai yace fa qultu sai nace wallahi na rantse da Allah in kuntu la uridu an as'alaka an hada منذ sana na kasance ina so in tambaye ka wannan tambayar tun bara nake so ma tambaya akan wannan aya tun bara nake so in tambaye ka fama akali wa haibatan laka yace amma ban samu dama ba saboda kwarjinin da kake mu kana sai yace bala tafa'al da gayo karka kuma inji inji malam sai na Umar yace karka kuma ma zananta anna indi min ilmin fasalli duk abin da kake tsammanin na sani kawai ka tambaye ya ba shi dama fa in kana li ilmun khabartuka bihi yace ni kuma ina sani zan ga ba zan baka labari ko me kana sai yace sun makala umar sai sai na umar yace wallahi na rantsi da Allah in kunna fil jahiliyyati ma na'uddu bin nisa'i amran mu a jahiliya ba mu dauki mata a matsayin komai ba ba ma ni zaba ta a matsayin masu wani matsayi inji sai na umar ba su da wani matsayi a gurin mu a ta anzala Allah bihi na ma anzala har sai da Allah ya saukar da abin da zai saukar a kansu ne rijali nasibun in maktasabu wa lin nisa'i nasibun min maktasabna sai da Allah ya saukar da wannan gado ma ba a bar wa qasama lahunna ma qasama Allah ya raba abin da zai wace ba su eh da ba sa ba su kwata kwata idan mutum baban sai mutu su gaji matan duka su yaya Ali ce babai na ana fi amrin aka ammaruhu yace wata rana ina cikin wani al'amari da nake kai komo a kansa in kana timrati sai mata ta tace da ni ji sai na Umar law sanata kaza wa kaza mutum ne ya zauna yana ta tunanin abubuwa yadda zai kullu mutu wani lokacin za ka kana tunanin sa har wato abin da yake zuciyar ka sai ya iya fitowa a fili an jima za ka ji an ce abin zuwa da kace ya ba magana da ke ba abin ka ne ya fito fili kana ta tattauna shi da zaka warware matsalar wata ile ta ki biya wata ne saboda bai shafe ta ba to saboda haka in kana timur a jibe mata ta tace da ni lauta na ta kaza wa kaza ta biyo zancen zuciyarsa sai ta ce ai da dai kaza da kaza kai kana ne ce fa kuntu laha sai na wani ce sai nace da ita maliki walima hawuna sai kuma waye kawo ki nan misali kada abin ka ce wa ya saki a ciki eh shi ma ta kan da kuke me ya hada ki da abin da nake tattaunawa me ya shafe ki bi amrin uridu cikin abin da ni kadai ya jama yana gaya masa me ya shafe ki cikin abin da wato bai shafe ki ba fa qalat li zai tace da ni ajaban laka ya ibn al-khattab abin babaki ya kai dan khattab ma turidu an turaja anta kai baka so kai magana ayi sai na Umar baya so yana magana ana yi eh ya ina magana kina yi wa inna bi taka la turaji rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaji da biyar mata ku tace to yar ka ma annabi yana ji yana faɗa tana faɗa ba wai kai ba haka da biyar mace take yanzu na ta kafa ma hujja da cewa kai fa malami ne sai ta gaya ma cewa kai fa malami ne ko kai kaza ne to a yarka ma kaza saboda haka sai ta ce to dan Allah ta zo ta hujja eh cewa yarka ma da take gida annabi annabi yana faɗa tana faɗa ba shi kenan mu ga mu ga abin da za ka yi hatta ya zalla yawmahu gabbar tace har yana kaiwa matakin da a ra'ayin ma saboda abin da suke wani ya faɗa su faɗa sai ya fiji a ranar gaba ɗaya kaga wannan za ƙara hararo cewa lallai zancen gida zancen mata baya iya ba fa waya a lokacin amma har sun san me yake faruwa gidan annabi alaihi salatu wassalam ba waya fa kama umar sai sai na umar ya miki tana faɗa wannan sai ɗauko wani sako cewa yanzu wannan abin da ta faɗa ana wa annabi ma sai ya miƙe ba kaza rida a ya ɗauko mayafinsa makanahu ba kaza rida a wu makanahu ya ɗauko mayafinsa an gane ko ya sa ji a gurinsa a ta da kala ala hafsa kawai sai ga gurin hafsa a wannan shi yake nuna ba sirki zai iya zuwa gidan yarsa ba tare da ya nemi izinin sirkinsa ba musamman hukunta ta zai eh ba wanda ya zo ya zane ta ba ya gaya ma ba ina gaya ma eh to saboda haka a tare kala ala hafsa fa kana la aina shiga yace ya bunayya ya ce ya ta innaki la turaji'ina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hatta ke annabi yana faɗa kina faɗa tambaye ta yi hatta ya zulla yawma hu gasman kuma har ya zanto ayinin gaba ɗaya yana fushi bari ku ji mata irin da da fa kana hafsa sai hafsa tace wallahi inna la nuraji'u tace wallahi ba ni kadai ba duka ba kowa yana yi kowace a gidan tana yi annabi ya faɗa ta faɗa kaga ba da san babu wallahi ni ba ne ba sai kariya ba sai kace ai ba ma bi kadai ba abba kowa ma a gidan kaga bulala zai zai fara da dakin Aisha kenan ya biyo ta kace kowa ko kuma da kanta kowa ya zane shi kuma abin da yake bada sai na Umar rai kafin su hijira a Makka da abin da suka kiyo matan ya ce kan alwala'ata amma su matan Madina sun saba a faɗa su faɗa eh sun saba da wannan tabi'a to da aka zo shi ita kuma tabi'a mara kyau an fi sauran koya sai suka yi adaptin kawai wanda suka yi hijira daga Makka zuwa Madina duk sai suka koya ai za Allah ya saukar da wallahi ta kafuna nujuzahunna fa'izuhunna wajiruhunna fil mazaji'i wadribuhunna ai duk wannan lokacin ne to saboda haka sai ta ce ai dukan mu ne muke yi ba iya ni kadai ba fa qultu sai sai sai nace ta'lamina anni uhajjiruki uqubatan la sai ba ni bata waji kin san cewa ina tsoratar da ke hukumar Allah kuwa kin san da haka ina tsoratar da ke wato azabar Allah madaukakin sai wannan abin da yake dauko ba hanya wace mai kullewa wa ghadaba rasulihi sallallahu alaihi wa sallam ina tsoratar da ke fushin annabi alaihi salatu wa sallam ya bunayya yake iyata la yaguran nake hadihi allati ajabaha husnuha kada wannan da kanta yake rudarta ta rude ki wallahi wato abun nufi kar ki biye wannan da yake ta fi ki kyau ta fi ki matsayin gurin mijin ki ne ki hudu babu abin da yake gaya mata kenan wato wanda wato ajaba husnaha wanda kanta yake kayatar da ita sana ya ke kyawar hubbu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam iyaha sannan kuma da irin san da annabi yake mata da mun san da annabi yake wa Aisha bai kuye ba kowa ya sani domin an tambaye shi wa kake so yace Aisha a mazaje bai yace babanta kaga zance ya kare yuridu Aisha yana nufin Aisha sai na Umar bin kana sai yace sun makarasu sannan na fito a ta da kanto ala ummi salama da ya fito daga nan kun ga wata shi hikima ta sai na Umar sai ki shiga ɗakin Aisha ya dai kafa mata hujja tun daga ɗakin ta ga Aisha ita kuma tana ji yace to kar ki biyewa wannan ta kai ki tabaru wallahi domin ta fi ki matsayi gurin mutum da ya tashi fitowa bai je gurin Aisha ba sai ya tafi gurin Ummu Salama domin ta da tijuwa ce kuma ita ce mai daya bangaren kun fahimta da kyau ko domin gidan gidan kashi biyu ne akwai bangaren Aisha akwai nawa akwai na Ummu Salama to sai ya tafi gurin ta yana tafiya gurin Ummu Salama me ya faru wato um mala yace sai na aure yace li qarabati minha saboda kusanci na da ita suna da alaka ya uwarta fa kallamtu ana je ne magana da ita fa qalat ummu salama sai ummu salama ta ce ajaban laka ibn al-khattab ikon Allah abun mamaki da kai ya kai dan khattab da kan tafi kulli jayi kai komai sai ka shiga komai sai ka samu komai sai ka shiga cikin sa hatta tabtaki an ta rukuna baina rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa azwaji tsakanin matan da annabi annabi da matan sa ma sai ka kuto sai ka ja kanka a ciki ba ka zafi wallahi akdar wato kaga abin da take yake nuna a nan wato ba ka zafi wallahi akdar sai ta sauke ni daga kan irin wannan abin da na tawo a kansa shine ba ka zafi wallahi akdar ta sauke ni daga irin wato irin abin da na tawo a kansa domin aka ce a kada fulani ala fulani shine ai mana'ahu amma yuri idan mutum ya zo kana so ka hana shi abin da kake so yayi to abin nufi sai ta hana shi zartar da abin da yake so ya zartar ta sauke shi daga kan ra'ayinsa shine fa aka ratni wallahi akadan kasarat ni an ba bi ma kuntu ajib tace ta kage mun guyuwa gaba ɗaya daga abin da na tawoyi wa karatu min indiya na fito daga wajenta wa kana bi sahibun min al-ansar to sai shiga wani labari yace na kasance ina da wani aboki daga cikin mutanen Madina idza jittu atani bil khabar wanda in ba na nan wanda suke munawa ba ai za ku iya tuna da annabi ya zo tsakanin wato a da aka hijira daga Makka zuwa Madina ya hada aka bayan al-muhajirina wal ansar to wanda ya hada su abota na taɓa faɗar sa anan wajen mutane biyar ma na faɗa ko shida na faɗi waye abokin sai na Umar na faɗi abokin Zaina Abubakar na faɗi abokin wannan wa yake kiransa Abdullahi bin Haram na faɗi wajen mutum biyar waye abokin sai na Umar kuma sahabi ne ba koyayye ba na faɗi abokin Abdurrahman bin Auf mutum biyar din nan ba na manta din na faɗi su waye aka haɗa su abota to sai suke munawa ba ka san za a ja wahala ba kumbun nemo shi sai suke munawa ba idan sai na umar baya nan shi zai zauna a fadar annabi idan sai na umar ya dawo sai ya gaya mar me aka ce duk zai kwashe ya gaya mar shi kuma zan sai na umar ya zauna shi wani ya sai ya gaya mar haka suke yi ka iya cewa kamar kasuwanci ba joint venture akai cewa ga kuɗin mu za mu juya in ka tafi kasuwa ne ina fadar annabi idan ina kasuwa kai kana bada annabi haka ke sallallahu alaihi wasallam yace idan jibtu atani bil khabar idan ba na nan zai kawo min labarin da ya faru wa idza zaba kuntu ana atihi bil khabar idan shi ba baya nan ni nake kai min labari wa na amna taqawahu malikan min muluki gassan yace amma ba akwai wani daga cikin sarakunan gassasina gassan da muke tsoro zikira lana annahu yuridu an yasira ilaina an ba mu labarin cewa yana zuwa zo gurin mu faqadin tala'at suduruna minhu yace zuciyar mu ta cika zukatan mu ya cika da tsoron sa tsoron kai yazo ya tada mu fa ila sahibi al-ansari yace kawai muna da cikin wannan firgicin cewa wannan sarkin gassan din zai zo kawai sai ga wannan abokin nawa daga cikin mutanen Madina ya duk kulba yana kunkafa kofa faƙali sai ce ifta ifta yana cewa buɗe buɗe yana ɗan ƙasa ƙofa fa kullu sai nace ja al-gassani wannan sarkin ne yazo ne yana tambayar sa faƙali sai ce bal ashaddu min zalik yace al'amarin ya bu zuwan sarki al'amarin da yake faruwa yanzu ya bu zuwan sarki ba shi bane sai ta zala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam azwajahu yace annabi alaihi salatu wasallam ya kaurace wa matansa gaba daya kun san da suka yi mallakun gaba ɗaya sai hijira ya ce ba zai da ba za mu ci a can gaba ya fice ba ce yace sai wata ɗaya zai da gidan shine kwana irin da tara saboda haka ya fice rabin to shine um فقال بل أشد من ذلك اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه فقلت زينتي رقم أنف حفصة وعائشة سيدنا عمر هنا يقول وانا يجي da Hafsa da Aisha ba su kyauta ba. Haka yake, da Hafsa da Aisha ba su kyauta ba. Ba a kan saubi yace na ɗauko tufafi na ba a kurji na fito a taji to hace da na zo. Fa iza Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi mashrubatin lahu. Ina zuwa sai da tada Annabi alaihi salatu wasallam a wani guri da yake zama shine mashruba. An gane ko wani guri da yake zama ya huta. Yarda alaiha bi ajala yana hawa matattakala dan daki ne aka yi shi amma sai an sai aka yi matattakala wanda yake hawa kan da ya taka ya hau cikin daki wa gulamun li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aswada a lokacin akwai wani bawa wanda yake kula da annabi alaihi salatu wasallam baki ne wata ruwaya tace bilal bin abi rabah ala ra'si daraja yana cikin matattakala eh yana gurin matattakala fa kullu lahu dinaje da shi kul hada umar bin al-khattab ka je ka ce umar dan khattab ne yazo gurin annabi alaihi salatu wasalam bilal bai san waye umar ba ya san shi ya kuma san ya fi shi matsayi amma abin da ake koyar da kai ladabi shine duk lokacin da ko da mutum abokinka ne ya samu wani matsayi yana wani ofis kar kai gaba ka kawai ka je ka bude ka ce ma sun je hana ka shiga ka ce kada Allah gafara ka san ni waye kuwa a'a shi aikin sa yake yi idan ka je abin da zaka yi gaya masa zaka yi da Allah a gayawa ne ma sun je bai san kawai zai ba tambayoyi bari zaka yi shi abokin naka in yanzu ya faɗi waye kai ba kai zaka faɗa ba wannan ladabi ne na musulunci domin wasu ba sa kiyaye wannan mutum zai je rika kafa ba yana ni za ka yi raina wa hankali ka za to wallahi sai ka ba aikin nan shi abin da aka tashi in bai yi wannan ba shine zai koyi alƙalai ne ji a gurin sa shine daidai saboda haka in mutum ya fahimci wannan za ka ba zai je guri ya rika cewa wulakan tajiwa simple idan kana so matsayin ka ya fito to ga yawo wanda ka zo gurin nasu shi ya zo ya bayyana waye kai to sai ga ka tashi dawowa ma sun da yaran ka sai ya gaishe ka domin ya san kai abokin mai gidansa ne amma karan fari gaskiya ba daidai bane wani dan za ga wani lokacin masu gadi da masinjoji suna shan wulakanci a irin wannan kuma ba daidai bane yawa aikin su suke yi aikin su suke yi abin da aka sashi shi zai in bai wannan ba shine laifi shi ne gaba ɗaya mula ma ce masin da wallan zana kan agaji an fahimta da kyau ko na eh eh ato saboda haka wannan shine abin da ya kamata a kiyaye kaga a wannan ladabin sai da Umar bai ce bai ce Bilal cewa baka kalli waye ba ni zaka ce kaza a to sai yake cewa sai na Umar yake cewa wato fa qultu lahu qul hadha Umar bin Khattab sai kace Umar yazo fa azina li sai ba da izini a wata ruwa ya sai da ne masu uku daidai ga annabi sai annabi ya shiru bai sai kala ba sai da Umar bai tabo ba sai tsaya sai da aka dan zuba ya kuma cewa Bilal da Allah je ka kuma duba mu ya kuma koma ya ce neman magana ya ce min komai ba sai da ya kasa uku ya ce to ne shigo su wannan akwai adab a karkashi kala Umar sai na Umar yace فأذن لي يباني إذني عمر يتي فقصدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث abin da ya faru gaba in ne kwaje labari na gaya wa annabi alaihi salatu wassalam falamma balatu haditha ummi salama da nan zo labarin duk labarin da ya faru na gaya wa ina zuwa gurin abin da ya faru tsakani na da ummi salama ina gaya annabi tabassama rasulullah sallallahu alaihi wasallam da annabi ya mulmuki wa innahu la ala hasil ma bainahu wa bainahu shay'un annabi yana kwanta akan wato tabar makkaba ba wane mutum ko margo babu ka karanta akhlaqul mustafa na abdullahi na gondu ka ga irin abubuwan da ya kawo na halayen annabi alaihi salatu wassalam ko margo babu babu kimfada ba komai wata da raji misalatin min adami kawai bulo ne aka sa shi ma bulan na wata fata ne da fata aka yi rigar bulan wanda kuma tushensa haju halifun tushensa zanganiyar dabino ba auduga ba ce وإن عند رجليه قرضا مسبوغا حسبنا الله ونعم الوكيل kaga wannan fa duk yana koyar da kai ya ya rayuwa annabi alaihi salatu wassalam sai la hawla wala quwwata illa billah yace wato daidai kafarsa wani ina abin nan wato wani kututtura abin itace ne na bishiya shine a gurin kamar abin da yake karshen jikin abin tabarmar wato ka iya cewa itace ne na bishiya ta shi ma ba kudin laushi bane gaba daya inda ba za a dora kafar ko kuma wasu ce abin irin wannan katakon da ake rini da shi itacen da ake bugu da shi irinsa ne a wajen to me faru wa inda rasihi ahabbun mu'am ahabbun ko ahabbun mu'allaqatin a daidai kansa akwai wata fata da aka rataye rataye ya fata fara'aitu akan al-hasiri fi jambi sai na umar yace ina kallon haka kawai sai naga na'am sai naga wato um, wannan ina gurin ne fara'aitu akan al-hasiri sai naga shatar tabarmar a jikinsa duk ta fito mar shi da wasu ke cewa ina irin dan gadon nan da ake yi dan gado wanda ake shakatawa wanda za ga wasu manya na fito wa su kwanta a kansa da daddare yawwa to irin wannan gadon ne amma kuma shi da abin da aka hada shi ba mai tsawo bane sosai amma da abin da aka hada shi shine wannan kayan da muka faɗa kaga mu namu da nan ai za ga akwai mai laushi akwai kuma mai karfe da yake rike shi mai kwari shi wancan duk itace ne kuma ba mai tsawo sosai ba to sai na Umar yana kallon haka kawai je ga kyata tabarman nan duk a jikin Annabi alaihi salatu wassalam fi dambi a kwibin sa fa ba kai je je na baje da kuka fa kala je je mai ce ka kai kuma Umar ne za ka kuka fa kulli sai na ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah inna kisra hakika sarkin kisra wa kaisar da na kaisar fi ma huma fihi kana kallon irin wato daular da suke ciki wa anta rasulullah kuma kai ne manzon Allah amma kuma kana wannan halin fa qala bi bi amma tarda an takuna lahum ad-dunya wa lana al-akhirah shin baka so a ce Allah ya ba su ya duniya ba mu kuma ya ba mu lahira abin da yake warke sallallahu alaihi wasallam yace baka so kawai a ba su duniya ba mu abin mana lahira sai sai na umar ya biyo sallallahu alaihi wasallam to wannan shine a dunkule wato a dangane da abin da ya shafi wato wannan hadisi mun ce mun ce a 40 zami mun ma wuce a hadisin zamu koyi abubuwa da yawa na farko mun ce hadisin ya koyar da mutuwa zamu iya mutum zai iya zuwa ya ladantar da ƴarsa a gidan aure ko da sanin mijinta ko ba saninsa don ya gyara zamantakewa auren sannan hadisin yana nusar da mu zuwa lallai ana buƙatar ladabi tsakanin malami da wanda zai ɗaukar domin ga abin da ibn abbas ya yi tsakanin da sai na umar kaga sai da yi shekara yana so ya yi tambaya eh amma kaga mu yanzu abin da muke flashin muke wa malaman mu fa fulajin muka yi musu fulajin sai sun kira sai mu ce wallahi tambaya ji ne eh shi zai kira Allah ya so ni za ka ga albarkar karatun din ta tafi eh ga yawan karatun amma ba albarka Allah ya kiyaye sannan kaga mun yi bayani akan neman izini ka je gurin mutum duk yadda kake da shi to karka yi korafi cewa kaza kaza a'a kai bayani cewa ga shi ka zo in ya zo ya faɗi kai waye yawwa sannan kuma hadisin yana nuni akan almunawa ba a cikin ilimi eh yanzu ma an samu sauki in ba ka nan kaga za ka iya sauraro ta ta mai ta iska ya nuna mana wannan sannan kuma kaga yadda wato hadisin ya nuna yadda na na Aisha taiwa na Ummu Salama taiwa sai na Umar rabbi akan wata matsala dangane da abin da ya shafi matsalolin da ya zo to wannan da yake ne a dunkule ina ga sai mu tsaya nan dama wannan hadisin da zamu shiga tafi mai zuwa sai tsawon gaske ne ya ji ya ji biyu kansa zamu tsaya abubuwan da muka faɗa da dai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ba ta kuskure sarki ya yi na'am ina roƙo Allah da sunan sa jawawa da gobin da madaukaka mun dan ja lokaci kamar yadda na faɗa da sakamakon gosu da muka samu muna roƙo Allah madaukakin sarki ya biya kowa bukatun sa na alkhairi Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon banta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje maka wadanda suke mana wasiya da alkhairi na alkhairi Allah ka biya musu bukatun iyayen mu marasa lafiya Allah ka ba su lafiya wasu lafiya Allah ka inganta lafiyar ya mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ya tsadikan su da gafara masu rai kuma Allah ka ba su yawan bana mai amfani muna roƙo Allah da sunayen da kyawawa da tsofin da maɗaukaka malaman mu Allah ka ba Allah ka saka musu da alkhairi waɗanda suka riga mu gidan gaskiya kuma Allah ka tsadikan su da gafara Allah ka zo da kasar mu lafiya wannan damuna da muke cikin da Allah madaukakin sarki gaba mu cewa lafiya muna roƙa Allah da sunan da kyawawa da tsohon da madaukaka Allah ka biya kowa bukatun sana da kai muna roƙa Allah da sunan da kyawawa da tsohon da madaukaka kun da rayuwa da ake ciki da talauci Allah ka yaye mana abinda ba za mu iya ba Allah ka iya mana shi waɗanda suka za aure a gaba da da aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamu اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن شاء الله كراتين لجابوا من أبو بي أحكام الجنائز يا مدير أحكام الجنائز إنجينير أو كما كان جمع جنائز eh insha Allah mun yanke na san za su sanar masallacin bashi to ba a tabar ta sama za mu fara karatu kuma in da tula kam aka malam ya ba mu daman musa insha Allah in da tula kam Allahu musta'an wa alaihi Allah ya yarda